على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى يو الحميس 20 ga watan azumi hijiriya 1446 wanda shine majalisin mulmuma na 20 a tafsiri wanda mun gama karshen suratul baqara yau muna cikin yanzu haka muna cikin suratul ali imran daga wannan masallaci na al-ahfad daga cikin garin gombe a wannan kasa ta najeriya jiya a tafsirin aya ta 59 fadin Allah madaukin sarki inna mathala isa inda Allah ka mathali adam mun dan fara taba ayar kadan wanda yau insha Allah tabaaraka ta'ala zamu dan maimaita karatu a cikin ta kafin mu je inda zamu tashi shine fadin Allah madaukin sarki faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm har yanzu dai muna tattaunawa kan yahudu da nasara musamman kuma nasara da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna masa tambayoyi wanda wa'annan ayoyin da suke gaban mu har zuwa aya ta 83 a cikin suratul ali imran duk ta sauko akan su ne to har yanzu muna tattaunawa ne akan su insha Allah ta'ala zamu ga menene ayu aya ta gaba na'am inna matala isa indallahi kama tali adam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين Allah subhanahu wataala yake cewa inna matsala isa lalle kwatankwacin isa annabi isa ko kuma misali na annabi isa da ko kuke tambaya a kansa har kuke mai da shi Allah don an halicce shi babu uba don ya zo babu uba kuke ganin ɗan Allah ne to shi kwatankwacin isa inda Allahi a wajen Allah da kuma in kuna ganewa ai kamar sali adam kamar adam ne khalaqahu min turabin shi annabi adam an halicce shi daga ƙasa ne ma babu uwa babu uba thumma qala lahu kun fayakun sai aka ce masa kasance sai kuma ya kasance alhaqqu min rabbika wannan gaskiya ce daga wajen ubangijinka haka al'amarin yake fala takun minal mumtarin karka zama cikin mutane masu shakku ana nufin ya ku jama'a karku zama mutane masu shakku game da al'amarin wannan aya mun tafi makarantar imamul kurtubi muka je muka zauna a gabansa muka ji me yake fassara wannan ayan yake cewa Allah da ya bada misali inna matala isa inda Allah ka matali adam khalaqahu min turabin wannan yana nuna halaccin yin kiyasi akwai kiyasi a musulunci in ka tashi yin abu ka yi kiyasin abu kaza da abu kaza in an yi abu kaza ka ce a tun da abu kaza ma ya faru ai abu kaza ma zai faru mutum ne baka tambaye shi ba ya baka ya gano kana cikin matsala zai ce wanda baka tambaye shi ba ma ya baka balle kana cikin damuwa za ka iya kiyasin wannan akwai shi a musulunci akwai kiyasi to wannan kiyasin ya faru akan cewa an haifi annabi isa ba tare da mahaifi ba to shi ma annabi adam ba mahaifi ai ko da ma yanzu ba maganar mahaifiya to sai Allah ya musu iyasi a iya cycle din da suke tambaya ai shi ba shi da uba ma ta annabi adam ma ba shi da uba shi ma ba shi da uba duk da cewa annabi adam an halicce shi da ƙasa wani abu zai yi kama da abu amma a samu wasu bambanci ta wasu abubuwa kamar yanzu annabi adam an haife an halicce shi ne daga ƙasa amma isa annabi isa walam yi kulaka isa bin turab annabi isa ba a halicce shi da ƙasa ba amma dai ababin ina baban annabi adam a ina baban annabi isa to sai a ce muku ina baban annabi adam a wannan babin duk da cewa halittansu daban-daban ne kai sai ka ɗauki cycle ɗin da ka san haka ne na'am kai ka san cycle ɗin haka ne to gurin kamanceceniya ɗin shi ne dukansu ba su da uba sannan dukansu asalin halitta din asalin source ɗinsu duka ƙasa ne da shi annabi isa da shi annabi adam tunda annabi adam uba ne ga duk duniya to asalinsa kuma ƙasa ne to shi ma annabi isa asalinsa ƙasa ne sannan shi kansa annabi isa annabi adam ba wai asalin ƙasan ne aka halicce shi da ita ba an kira ta turab amma turab din sai da ta zama tin sannan ta zama salsalan sannan ubangiji ya halicce su daga wannan fakadhalika isa hawwalahu min halin ila halin haka shi ma annabi isa daga wannan halin zuwa wannan halin zuwa wannan halin har ya zama mutum ba tare da mahaifi ba wannan ayan ita da muke karantawa kamar da muka faɗa tun daga farko ma sun sauko kan wafdu najran ne to wannan ayin ita ma sababinta kan wafdu najran ne lokacin da suka yi inkari wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce inna isa abdullahi wa kalimatuhu shi ai isa abin nan sun yi inkarin akan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace annabi isa bawan Allah ne kuma kalma ce ta ubangiji sai suka ce ka nuna mana arina abdan kulika min ghairi abin to ka nuna mana wani wani dan da aka halitta shi ba tare da uba ba to da ka kira shi bawa ba bawa bane ko ka kira shi dan Allah ko ma shi Allah ne ko wani abu ne makamancin haka ka nuna mana bawan da aka halice shi babu babu uba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa adamu man kana abuhu sai tambaye sai ce to annabi adamu waye babansa kiran annabi yayi shiru ka tsaya a wajen argument karka ma shiga wani abu daban yace adamu man kana abuhu annabi adamu waye babansa sai yayi shiru sai suka ƙara ba suka kasa ba da amsa sai ya ƙara musu abu guda ɗaya ajibtum min isa laysa lahu ad laysa lahu abun kuna mamakin annabi isa ba shi da baba fa adamu alaihi salam laysa lahu abun wala ummun sai ƙara musu ɗaya tunda da ya tambaye su waye baban annabi isa sai suka yi shiru sai ce to kuna mamakin waye baban annabi adam kai suka yi shiru sai ce kuna mamakin annabi adam annabi isa ba shi da baba to annabi adam ba shi da uban ba shi da mahaifin ma ba shi da mahaifiya kaga ya kara musu ya yi doubling to shine allah ubangiji yake yabon amsar da ya sa manzansa ya gaya musu allah sai yake yabon irin amsar da annabi ya ba su duk da cewa allah shi ya aiko ya yi masa ilhama ya masa wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yayi wa Allah yayi wa annabi wahayi ya basu wannan amsa sai Allah yake yaban annabi yake cewa la ya'tunaka bi masalin a cikin suratul furqan ai babu yadda za a yi su zo maka da wani misali wanda Allah mu muka kawo wannan misalin din kamar yadda suka kawo misali akan Isa illa ji'naka bil haqqi sai mun zo maka da gaskiyar al'amarin fi Adam kamar yadda muka kawo Adam kai wa ahsanu tafsira namu ma sai ya fitowa ballo ballo akan nasu inda wani an halice shi da mahaifi mahaifiya babu mahaifi wannan kuma an haife shi ba mahaifiya ba mahaifi wanne ya fi abin mamaki Allah ubangiji ke cewa wala ya tuna ka bi matsalin illa ji naka bil haƙƙi wa ahsana tafsira alhaƙƙo min rabbika inna matsala isa inda Allah ka matsala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbika alhaqqu wannan marfu'un ne bi idmar huwa ai huwa alhaqqu min rabbika ai ja alhaqqu wannan gaskiya ce ta zo daga wajen ubangijinka fala takunanna minal mumtarina karka zama kana daga cikin mutane masu shakku ba ana nufin annabi yana shakku ba wannan zance ne khitabul linnabiyyi khitabul khitabul linnabiyyi muwajjahun ila ummatihi wannan ana magana ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kar ku zama ku samu rudani kar ku zama kuna da shakku a abin da kristoci suke kawa na shakku da shubuha to sai muka je ayar da zamu tashi yau wanda ita ce take baya da bayanai mai yawa karkashinta faman hajjaka fihi na'am
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين yanzu Allah subhanahu wataala a waccar ayan inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbika fala takun minal mumtarin wa'annan ayu guda biyu din ai dibar ya gare ai an gama an kammala to yanzu za a yi zance na ƙarshe na alatsi na uban mai ƙarya shine magana na ƙarshe in kuka zo debate kuka gama isowa foin komai ya fita ta ba magana reni wayo kuma yanzu faman hajjaka duk wanda ya zo ya sake kawo maka musu bayan yanzu ka gama musu bayani min ba ma ja aka min al'ilm bayan ilimi ya zo maka sun fahimta su ma dalla dalla daga yanzu faƙul ta'alau ka ce musu ku zo yanzu ba maganan debate za mu yi ba faƙul ta'alau ku zo ka ce musu ku zo nadu abana'ana ku kira ƴaƴanku maza mu kira ƴaƴanmu maza wa abna'akum kuma ku kira ƴaƴanku maza wa nisa'ana mu kira ƴaƴanmu mata wa nisa'akum ku kira ƴaƴanku mata wa anfusana mu ma da kanmu mu zo wa anfusakum kuma da kanku ku zo summa nabtahil mu tsine uban mai ƙarya mu yi tsinanne niya mu tsine da la'anta da bala'i da masifa da ukuba ta sauka kan wanda ya ga ƙarya ya ƙi bi da kuma wanda ya rike ƙaryar da gangan sannan a yi addu'a ga mai gaskiya fanaji Allah a natallahi alalkadibi na sannan a ƙarshen rantsuwar mu ce Allah ya tsine wa makareci Allah ka saukar wa makareci azaba yanzu abin da za mu yi kenan yanzu babu maganan wani tattaunawa duk wannan bayanan ya ishe ku gaskiya a fili take saboda ya san da gangan su ƙi karba yanzu ku zo a yi wannan abu yanzu annabi ne ya nema shi sa bayan ayan nan ta sauka tana sauka annabi ba ta lokaci ba annabi sai ya tafi sai ce ina hassan jikansa kenan wanda yake nuna jika ma ɗa ne ko da jika ta ɓangaren 'yar kamace ce ya ce ina hassan ina usaini suka ce gasu to da ba shi da wasu yaya sai su maza tunda an ce nadu abna'ana mu kira yayanmu maza ba shi da kowa namiji da ya rage sai jikoki to daga jikokin kuma Hassan da Husaini ne sai ce ina Hassan ina Husaini ku zo wa nisa'ana mu kira yayanmu mata ba shi da wata ya mace sai jikoki mata saboda haka tunda yana da ya mace ta tsatsonsa Fatima sai ce ina Fatima ki zo da yayanki biyu ke ma ki taho a matsayinta na matar aure da take gidan aure kuma ƴaƴanta yanzu da su za a zo a yi aiki da ita ai ba zai bata ba sai hada da wa sai hada da mijinta wa anfusa na ce ni kuma gani amma ke ma Fatima in zaki zo ki samu rakiyar mijinki ai mata ba ta fitowa sai da muharrami sai da Ali ya rakoki shi yasa Hassan da Usaini suna gaba Fatima tana bayan su sai da Ali yana bayan su can ya raka su yana rako su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wa'annan wannan yana nuna falala da girma wannan rubul sani labin da wannan saboda girma da daraja na wa'annan bayin Allah guda uku wanda suka wakilci gidan annabi gaba daya sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wa zai gano mana me dalilin da yasa aka ce tsinuwar ba za a yi ba kai da za a tsini wanda kai ba za a yi da kai kaɗai ba sai an hada da iyalan gidanka duk Allah ya tsine musu su lalace in ba gaskiya ba ne wa zai gano min me dalilin nan ai mun tattauna a baya zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina kada'a tun daga kada'a bi ali fir'auna walladina kadawiyata kada'a bi ali fir'auna walladina min qablihim kadzabu bi ayati llahi fa akadahumullahu bi kadzabu bi ayatina fa akadahumullahu bi dhunubihim wallahu shadidul iqab qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tusharuna ila jahannama wa bis karkanakum ayatun fi fi'atayn taqata har aka zo zuyyina ma'ana su babban damuwar su shine son duniya ƴaƴa da iyalai shine babban son su shi za aka baku misali aka ce ku kar ku biya kafirai a kai to kafiri yanzu a ce masa a yi tsinuwa duk 'ya'yansu su lalace duk matansa su lalace zuriyarsa wanda ita ce jin daɗin duniyansa wallahi in ya san ƙarya yake ba zai yadda ba kisa ana faɗan haka ana faɗan haka wallahi suka ce ina mu mahaukata ne mu yadda mu yi wannan abun wallahi ba za mu yadda a yi ba fur suka ƙi yadda har ma suka zo suna rarrashin annabi to yanzu kai ya rasulullah tunda haka ne yanzu a bar wannan magana din a ajiye ta a cikin ka a cikin sahabbanka da Allah ina zamu samu wani amini wanda yafi kowa amintaka muna so ma mu akwai matsalolin mu ma na ilimi da muke so ya je ya koya mana ya warware mana ka hada mu da shi ya ka da wannan bayani yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu Abu Ubaida ibn al-Jarrah aminu hadhihi al-umma yace indai amintacce ne gashi nan ku tafi da shi ku je ku yi duk irin tattaunawar da za ku yi wannan ita ce ake ce mata mubahala al-mubahala imamul qurtubi da yazo sai ya ce fihi talasu masail tunda yanzu bayanin ayan ya fito yanzu tattaunawa da zamu yi zai ƙara fito muku da kyau imamul qurtubi ya ce akwai masaloli guda uku to a karkashin su ni kuma na ƙara masaloli guda hudu sun zama masala guda bakwai masala ta farko fadin Allah madaukin sarki faman hajjaka me ake nufi da hajjaka ai faman jadalaka wa khasamaka ya muhammad duk wanda yazo yayin musu da kai yana so ya jayayya da kai fihi ai a kan matsalan annabi isa da ake mai da shi allah aka suka kisu su zama musulmai min ba da ma ja aka minar ilmi bayan ilimi balo-balo ya zo maka cewa shi abdullahi wa rasulullahi ne bawan allah ne manzan allah ne kuma ka fahimtar da su faƙulta a lokaci to akbilu ku zo ku taho ta'alau yawanci ana yin ta ne a mutumin da ake gani yana da girma yana da kima to nan qur'ani ya girma masu ya kimanta saboda shugabanni ne na kristoci aka yi aiki da wannan kalma din nad'u abana ana fi mawdi'i jazm nad'u mai wajiza abna ana zamu kira ƴaƴan mu maza imam al-qurtubi kace dalilun ala anna abna'il banati yusammuna abna'an kenan ƴaƴan ƴa mace ko ana kiransu su ma 'ya'yanka na cikinka idan baka da 'ya'yan cikinka sai ka kira su ma ana kiransu duk da cewa ya karya ka'idan banuna banu ya karya wannan ka'idan 'ya'yanmu su ne 'ya'yan 'ya'yanmu maza to wannan shi yasa imamu shafi'i a babin gado yana da wani magana akan 'ya'yan mata wanda ba matsalar muke tattaunawa ba ba za mu shige ta ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Hassan ya kira Husaini ya kira Fatima tana tafiya bayan tamshi khalfahu wa aliyun khalfaha fatima ga tana bin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ga wayannan yara yaranta guda biyu ga sayyidina ali Allah ya kara musu yadda gaba daya shi kuma yana tafiya bayan fatima wa huwa yaqulu annabi yana cewa in ana da'autu fa aminu duk sanda kuka ji na ce in mu in su makaryata ne Allah ya tsine musu in mu makaryata ne Allah ya tsine mana in su makaryata ne Allah ya gaggauta sauko musu da azaba in mu ne mu yi wannan mu gama su ma su yi irin yadda muka yi in kun ji ina yi ku yi ta cewa amin amin amin sun ma nabtahil sannan mu kaskantar da kai wajen addu'a na tsinuwa kamar yadda abu ibn abbas ya fada abu ubaid wal-kisa'i suka ce sun ma nabtahil ai sun ma nalta'inu mu tsine wa juna domin asalul al-ibtihal al-ijtihadu fi du'a bil la'n wa ghairihi ibtihal shine kai kai makura a addu'a amma a cikin ta akwai tsinuwa shine al-mubahala wannan tace mas'ala ta farko mas'ala ta biyu wannan ayan hadhihi al-aya min a'lami nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam yana nuna alama na annabtan annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi ya kira su yace ku zo ayi mubahala fa abau minha suka ki suka koma suka ce su da ayi mubahalan nan ba za su karbi musuluncin ba a kyale su ka'ida ta musuluncin na biyan jizya za su gaba da biya tunda dole sun zo sun yi kasuwanci wannan shine constitution din mu na musulunci za ka yi mu'amala da mu daular mu ta musulunci muna da ka'idodinmu da za ka bi kamar yadda a duniyance kowace ƙasa tana da tsarinta tana da ka'idanta mu ma musulmai muna da ka'idarmu muna da tsarinmu kuma tsarinmu na adalci ne na kyautatawa ne shi yasa dukkan ƙasashenmu da suke danganta kansu ga musulunci za ka samu adalci cikeke a cikinsu kamar ƙasar saudi arabia ka je ga adalci a cike idan akwai ƙasar da waɗanda ba musulmai ba suke jin daɗin mu'amala da ita saboda tsarinmu na musulunci da kuma dole sai mun faɗi ƙa'idodinmu an tsare su shine ƙasar saudi arabia wannan kuma haka take sannan in kana neman ƙasar da ake jin daɗin zama a cikinta shi ne irin wannan ƙasa din saboda shari'a ta musulunci kuma duk wani wanda ba musulmi ba da yake alaƙa da ƙasar saudi arabia ko ta hanyar shigo da kamfanunnuka ko ta hanyar mu'amala ka tambaye shi da ƙasar saudi arabia da wata ƙasa kafira wacce ba musulma ba da ina ya fi jin daɗin mu'amala raka musulunci inda waɗanda ba musulmai sun sani za su da ko ina za su ce a yi shari'a ta musulunci kuma a bi tsari na shari'a ta musulunci da su da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka musu jizya wannan yake nuna cewa a shekara ta tara aka yi domin su wabdu najiran nasara najiran su ne farkon wanda su aka fara dora musu jizya hatta ya zo jizya an yadin wa hum saghirun suka yadda su tafi a wannan kaskanci din so sai suka kiyin mubahala suka koma garin su suka yadda cewa wata shekara in za su zo za su ba da jizya annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan sulhu din aka yi wannan sulhu da su sannan aka bar su ka koma masala ta uku masala ta uku bana so mu tattauna ta masala ce ta masalan gado amma duk da cewa na dan yi magana a baya akanta shine ƴaƴan ƴa mace ana kiran su ƴaƴa su ma sannan duk lokacin da mutum zai yi wasiya zai ce idan na mutu gidana na waje kaza wakafi ne ga wa ‘ya'yana sai Allah ya masa rasuwa sai aka bincika ga babu ɗansa na cikinsa babu ɗan ɗansa amma akwai ɗan ‘yarsa to zai iya zuwa ya karɓi wannan wakafi ɗin saboda wannan aya ɗin da aka ce na duhu abana ana annabi ya kira ‘ya'yan ‘ya a matsayin ‘ya'yansa na cikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan imamu shafi'i yake ce da mutum zai yi wasiya ya ce idan na mutu gidana na waje kaza wakafi ne ko kuma wasiya ne wa 'ya'yana na cikina sai ya yi shiru to da ya rasu sai aka zo sai aka samu ɗansa namiji shi ma baya duniya amma ya bar 'ya'ya maza 'yarsa mace ita ma ta rasu ko kuma ma tana duniya amma tana da ƴaƴa maza ita ma yanzu nan wa za a gabatar za a gabatar da ƴan ɗansa namiji ne akan ƴan ƴaƴan ƴaƴa maza na ƴarsa mace in an rasa wannan namijin ƴaƴansa to sannan sai a tafi wajen ƴaƴa mata jikokinsa na ƴarsa mace maza sai a basu wannan gado din saboda mai wannan ayan ta nuna mana ƴaƴa maza za su iya shiga cikin wannan wasiya din ko kuma su shiga cikin wakafi din ko wani abu na da aka bari masala ta hudu fadin Allah mudukin su kai faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi duk wanda ya maka jayayya bayan kai dalla dalla ya ki fahimta ya ki fahimta ko saboda tsantsan son zuciya kamar yadda yake faruwa yanzu mutum kaga gashi nan an yi an kawo dalilai dalla-dalla saboda yana tsoron mabiyansa kar su dare masa ko kar su gane shi yana da matsala ko wani abu wallahi yayi fur ya kiyarda da wannan gaskiyar to ya halatta irin wannan lokacin in aka kai ruwa rana abin yake fitowa sai a gaya wa wa'ancan bangaren a ce to tunda kun ki fahimta da gangan muna neman ku ku zo mu haɗu a waje kaza mu kira ƴaƴanmu ku kira ƴaƴanku ku zo mu yi tsinuwa ya halatta a ce a yi tsinuwa amma malamai suka ce da sharaɗin sai kana da ilmul yaqin a abin da ake tattaunawa da shi dalilanka masu ƙarfi ka samu nitsuwa lalle da lalle kai ne akan tabbas matsalar babu wata shubuha tattare da ita in ya ki ga- ga- ganewa kaga zai dulmiyar da mutane ka ce kai ka yadda a fito a yi taro a tsine wa juna kowa Allah ya saukar masa da azaba in shi ne yake kan ƙarya wannan ita ce matsala ta bi- ta hudu matsala ta biyar fadin Allah madaukin suke faqul ta'alu nadu abana'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa amsakum sunna summa naftahil an hada a cikin almubahala al'abna wan nisa maza da mata li'annahu lamma zaharat makab- mukabiratuhum fil haqqi wa hubbid dunya lokacin da girman kansu da dagawansu wajen son duniya ya fito fili to sai aka gano cewa lallai sifar mai son duniya shine son ƴaƴansa maza son ƴaƴansa mata to dan haka sai aka ce kuma wani uh, iyalansa da, da, da, da, da dukiyarsa ya fi soyuwa a gare shi dan haka sai aka ce to in za a zo a yi mubahala a haɗo da su in dai ƙarya yake wala ba zai da ba zai da yanzu ƴaƴansa a ce sun shiga cikin halaka ba masala ta shida fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibina wannan halaccin tsinuwa halaccin tsinuwa ga duk wanda ya saba wa gaskiya don mutumin da ya saba wa gaskiya ya halatta ka tattara su ka tsine ka tsine musu a jumla amma ba za ka ba za ka nuna mutum daya la'anul muayyan ka nuna mutum daya ka ce wani ya saba wa gaskiya Allah ya tsine masa wannan ba aqidar mu bane ahlus sunna aqidar mu shine duk wanda suka saba wa gaskiya ka ce wallahi mas'ala kaza a mas'ala kaza mutane mutane mabiya bid'a mabiya kaza sun ki su fahimci wannan matsalan da gangan sun kauce wa gaskiya Allah ya tsine wanda yake kin bin gaskiya ya halatta kai wannan amma tsine wa mutane a dunkule ba a ɗaiɗaiku ba sannan a dunkulen ma idan sun sa wa kansu suna sun raɗa wa kansu suna to nan ma ba za ka kira sunansu a dunkule da suka raɗa wa kansu ka ce Allah tsine musu ba misali mutane su kira kansu mu ne 'yan bin kaza su faɗi abu su ce mu ne masu suna kaza sai zama da dukkansu da wannan sunan nasu sun haɗu akan ɓata wata ɓata guda ɗaya ba za ka kira sunansu ka ce suwa ne Allah ya tsine musu ba a jama'a su haka ba za ka tsine musu haka ba sai dai duk masu irin aikin a dunkule sai ka haɗa su sai ka tsine musu ba tare da ka nuna suwa kake tsinewa ba wannan ahalus sunna kenan matsala ta shida yana daga cikin sharuɗan mubahala ya zama a cikin al'amari muhimmi ne wannan tsinanne ne yadda muka faɗa ya zama abu ne muhimmi mai girma ba kowane abu ba ba akan kowane abu ba dan in in ka barta akan kowane abu wasu zasu wasu wallahi ka ji sai ka ji a temple an zo an ce a zo mu yi mubahala akan da marsandi da da da da end of discussion wacce ce tafi haduwa har abubuwa na addinin sai wanda ya kai makura ba abubuwan da ake da sabani a cikinsa ba wanda tabbas an samu sabani wasu suna da dalilansu wannan ma suna da dalilansu watakila a nan ma akwai salaf wannan ma suna da salaf ka ce a zo a yi rantsuwa a zo a yi tsinuwa a kanta a'a sai abu muhimmi wanda ya kai makura wanda dalilansa sun zama iya iya ƙarshe ne kuma kai kana da tabbaci ne yaƙini cewa kai kana kan gaskiya sannan a zo a yi mubahala domin qur'ani cewa yi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi wanda yake da ilimi wanda yake dalili ne na balo-balo na'am sai Allah ya ce wa annabi mai
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم Allah subhanahu فإن wataala yake cewa inna hadha la huwa al-qasasul haqq lallai wannan inna hadha inna hadha lallai wannan shine me ishara ne zuwa ga alqur'ani ishara ne zuwa ga alqur'ani ai wannan alqur'anin la huwa al-qasasul haqq a cikin sa akwai al-qasas akwai labarurruka na gaskiya إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله باب wani ubangiji sai Allah baba sadiq kashe in bata a sake kunna ta shikenan kawai inna hadha lahu alqasas alhaq inna hadha ay wannan alqur'ani wama fihi min alaqasisi da abin da ke cikin sa na daga kissosi alhaq gaskiya ne wama min ilahin illallah babu wani ubangiji sai Allah shine kadai wannan wannan min din za'ida ce wal ma'ana wama ilahin illallah babu wani ubangiji sai Allah al-azizu shine mabuwaki al-hakimu ma'aboci hikima inna allaha lahu al-azizul wa inna allaha lahu al-azizul hakim fa in tawallaw agaya musu fa in a'radu fa in a'radu in suka kauda kai anil iqrar bit tauhid daga tsayawa kan tauhidi wa anna isa abdullahi wa rasuluhu cewa annabi isa bawan Allah ne manzansa suka kibin gaskiya fa in tawallaw fa inna allaha alimun bil mufsidin Allah masanin masu barna ne shi zai halakar da su na'am ji aya ta gaba قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا wallahu waliyul mu'minin Allah subhanahu wataala yake cewa qul ya ahlal kitabi ya ku ahlal kitab wannan gurin lamma nakasa ahlul kitabi anil mubahala lokacin da ahlul kitabi suka gudu kun ga nan an yi maganar qul ya ahlal kitabi kuma babu kristoci babu yahudawa a gurin ai ba kristoci ne ko muka ce ba sai aka ce kuma ahlul kitab saboda su suna gurin 'yan sa'ido 'yan rura wuta ne to wayannan da suka ƙiyin mubahala ba da an aura da alaihim an wa'ul hujjaji fankata'u lokacin an kawo musu dalilai da yawa suka kasa cewa komai falam ya ƙalahun shubha ya zama da ba su da wata shubha wa ƙabilus sagar wal jizya suka yi da ƙasƙanci za su ba da jizya suka ƙi karɓin addinin musulunci wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayati ala hidayatil khalq shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadayin ya ga jama'a sun hau kan gaskiya to amarahu Allah tabaaraka ta'ala an yaquma bi takriri da'awatahum sai Allah subhanahu ya umarce shi ƙara maimaita kiran su zuwa kan dadai shine yace kul ya ahlal kitabi aka ce ka ga musu ya ahlal kitab ya ku yahudun nasara ya ahlal kitab ya ahlal kitab ta'alau ay halummu wa aqbilu ku zo ila kalimati adlin zuwa kalma ta adalci wannan shine yana daga cikin ethics na debate shine kan mutunta wanda kake debate da shi kaga yanzu nan ya kira su abin da yake ga duka sun yi tarayya to ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo kan wata kalma wacce da ni da ku dukka muna kanta ɗaya ne ita ce me Allah na abu da illallah zuwa ga tauhidin Allah kar mu bauta kowa sai Allah subhanahu wataala wala nushrika bihi shay'a kar mu yi shirka da Allah subhanahu wataala da komai kamar yadda Allah ya faɗa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba ma yin wahayi ga kowane annabi dukkan annabawan da suka zo annabi Musa annabi Isa annabi Dawud annabi Nuhu annabi Idris duka duka abin da suke zuwa la ilaha illa ana fa'budun shine suna kira zuwa abauta Allah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga wannan kalmar duka a zo a hadu kamar yadda ya faɗa a wani waje walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu allaha wajtanibu at-taghut ba wani annabi da za a turo shi sai a bautawa Allah a nisanci gumaka kuma su ma sun san da haka shi yasa aka kira su zuwa ga kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wannan kira na na uku kenan sannan ka kira su cewa kada ɗayan mu sashin mu ya riki sashi abun bauta wasu malamanmu wasu iyayen gidanmu wasu masu girma daga cikinmu kar mu je mu ke bauta musu koma bayan Allah kamar yadda an san yahudu da nasara ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida to a karkashin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka kira su kar ku riki wasu ku ce ai mu ba Allah muke bautawa ba suna mana umarni ne haka kawai daga sun muku umarni haka kawai ba dalili ba komai shikenan sai a hau kai la to Allah subhanahu wataala ya umarci annabi ya musu irin wannan kira ai wala nunzil wala yunzilu ba'duna ba'dan manzilatar rububiyya kar mu dauki wasu malaman mu wasu annabawan mu wasu mala'iku mu saka su a matsayin Allah muke bauta musu fa yu'badu mu bauta musu aw yusjadu lahu ko musu sujjada aw yuta fi tahlili ma harrama Allah kar mu bari muke musu biyayya abinda Allah ya haramta aw tahlili ma ahallallah ko kuma mu halatta abinnan su haramta abinda Allah ya halatta mu bi su ko kuma su halatta su halatta abinda Allah ya haramta mu bi su Allah ya ce a kira su akan wannan fa in tawallau in suka ibi fa qulu shahadu sai ku ce mu mun shaida bi anna muslimuna mu dai mu musulmai ne ba za mu bi harkan kafirci ga ubangiji ba muna bin duk abin da annabawan Allah suka zo da shi to sai aka je gaba ta gaba sai aka je gaba ta gaba ya ahlal kitabi ya ku yahudawa da nasarawa tunda dukansu suna cikin garin madina nasara da suka taso nasara jiran da suka taso daga yaman da suka zo sun hadu da yahudu a cikin garin madina sai suka hada kai to sai zamanin kiran zuwa gare su ne duka ya ahlal kitabi ya ku yahudun nasara lima tuhajjuna fi ibrahim me yasa kuke yin mujadala kuke yin musu kuke kai ruwa rana akan annabi ibrahim وما أنزلت التوراة لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة دا أبن دا أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وأيها النصارى أنه كان نصرانيا وما أنزلت التوراة ولا الإنجيل إلا بعد موته بزمن التوراة الإنجيل كما بسسوقوا سيبايا النبي إبراهيم دا زمني من يوا kun gane bayani Allah cewa ya ahlal kitabi ya ku ahlul kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim me yasa kuke mujadala kan annabi ibrahim me suke fada kan annabi ibrahim suna cewa annabi ibrahim ba yahude ne ba na wannan su ce ai ba nasare ne saboda haka muna kan addinin annabi ibrahim ne kuma ita at-taura da linjila ba a saukar da ita ba sai bayan annabi ibrahim da shekara ɗaruruwa kaga makareta ne kenan wa ma unzilat tawrat wal injilu illa min ba'dihi to ganin cewa abinda suka yi babu hankali ya za a yi dan mutum da ne na mutum fa ka ce masa sai da aka haifi babansa sannan aka haife shi kamar haka ne fa annabi ibrahim bai san annabi musa ba annabi ibrahim bai san annabi isa ba addinin annabi isa da annabi ibrahim shine suke cewa yahudiya da nasraniya amma kuma ku ce annabi ibrahim ba yahude ne kuma ba nasare ne wa ma unzila at-tauratu wal injilu illa min ba'dihi at-tauratu wal injilu kuma da sauko ba sai bayan annabi ibrahim kamar yanzu mu ce kamar yanzu a zo a ce annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kamar yanzu a ce abin nan annabi annabi musa kamar yanzu mu ce annabi musa addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar faɗi haka kaga annabi muhammad bai zo ba sai bayan annabi musa da shekaru da yawa da haka suke fada annabi ibrahim ba yahude ne ko kuma ba nasare ne wa ma unzilati tawratu illa min ba'dihi afala taqilun ganin cewa abun rashin hankali suka yi shine allah subhanahu wataala yake cewa ba ku da hankali ne afala taqiluna butlana qawlakum wannan zancen ku na bashin kan gado ba ku da hankalta a kansa falau aqaltum wallahi da kun hankalta sanda sanda za ku faɗi wannan magana mata kulun ba za ku faɗi wannan ba to sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa ha antum haula'i hajattum fi ma lakum bihi ilmun a yanzu dai gashi nan kuna yin jayayya a abun da kuna da ilimi da kansa a kansa game da al'amarin addinin ku game da cikin attaura abinda kuka sani na cikin attaura da abin da ke cikin littafinku na gaskiya kun kibi kun zo kuna jayayya to wannan wata magana ne daban a abin da kun san shi kun ki ku bi falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilmu to me yasa kuma har kuka shigo abin da ma ba ku da ilimi kwakwalwa ma ba za ta dauka ba shi ma ku zo ku yi jayayya wannan yana nuna ƙarya kuke ba ku da gaskiya kuna so ku rudar da mutanen ku ne falimatu jadiluna wa tuqasimuna fil ladhi la ilma lakum bihi min amri ibrahim me yasa kuka shigo al'amarin ibrahim da ba ku san shi ba da bai san attauranku ba bai san linjilanku ba wallahu ya alamu antum la ta'lamun Allah shine masani ku ba ku sani ba kuna bankaurar ku ne kawai a ciki shine abinda Allah yake fada am taquluna anna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu amillah abinda kuke kuke caci fadi cewa ibrahim da isma'il da ishaqa da albas al asbat isnai ashara din nan kanu hudan aw nasara ba ka suke fada ba annabi ibrahim bai san yahudiya ba annabi isma'il bai san shi ba annabi ishaq bai sani ba annabi yaqub baban yusuf bai sani ba haka wannan asbat qatta'nahu muddati asharata asbatan umama wayannan su goma sha biyu ba abin da suka sani akai kuna ce musu hudan ne aw nasara shine wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna shine fadin allah qul a antum a'lamu amillah Allah ne zai gaya muku haka ne ko kuma ku ne za ku zo ku faɗa akan Allah ku yi masa ƙarya to Allah sai ya zo ya ruguza bayan Allah ya yi musu magana ya ruguza maganarsu a hankalce cewa ma unzilatit tawratu wal injilu min ba'dihi ai at-taura ba ta sako ma sai bayan sa kuma ku ce shi ma akan at-tauran yake to sai Allah kuma ya zo ya kore sai ke cewa ma kana ibrahimu yahudiyan a annabi ibrahim baba yahudi bane ai bai santa ba ma wala nasraniyan ba ba na sare ba ne ai bai santa ba ma walakin kana hanifan musliman a shi yana kan addini ne walakin kana hanifan ai ibrahim ya kasance mustaqiman muttabi'an li amrillah yana kan miƙe ne ba irin yadda kuka karkace kuka kibin addinin annabi isa kuka kibin addinin annabi musa ba wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim ba mushriki bane ku ne mushrikai kuka ce annabi isa allah ne ko kuma dan allah ne saboda an halicce shi babu uba to kun manta kuma annabi adam an haife shi babu uwa babu uba amma mutanen annabi adam da suka tashi ba su ce shi kuma allah bane ba amma ku da kuka zo ƙarshen annabi adam ƙarshen duniya ta annabi adam kun ɗauki abin da bai kai na annabi adam mamaki ba amma kuma kun mai da shi allah to sai allah subhanahu wataala yake cewa inna aulan nasi bi ibrahim inna ahaqqan nas bi ibrahim wa'anda suka fi cancanta da annabi ibrahim wa wilayatihi wa nusratihi wa aqrabuhum ilayhi humul ladina taba'u in dai da gaske ne kuna danganta kanku ga annabin Allah ibrahim to lalle ku shine sai ku bi shi sai ku bi tafarkinsa shi kuma wa maka da minal mushrikin annabi ibrahim kuma baya tare daga cikin mushrikai wa hadan nabiyyu walladina amanu lallai muhammadun sallallahu alaihi wasallam walladina amanu bihi da wanda suka yi imani tare da shi min ashabihi na daga sahabbansa wa man ba'dahum sune suka fi cancanta a danganta su ga annabi muhammad ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saboda sune suke bin addinin da babu shirka a ciki ولم يتخذوا بعضهم بعضا اربابا من دون الله سو متانن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم والله ولي المؤمنين الله شينه مجبنچin al'amarin mu'minai wallahu nasirul mu'minin Allah shine mai taimakon mu'minai wa yu'inuhum wa mu'inuhum wa mu'ayyiduhum Allah shine mai taimakon su Allah shine mai karfafa mu'minai a karkashin wayannan ayoyin akwai fa'idodi kamar haka na farko fadin Allah mulkin sarki wallahu waliyul mu'mini Allah shine majibincin al'amarin mu'minai an alakantar da jibintan al'amari na Allah da zai yiwo mutane sai aka danganta shi da cewa sai in sun zama mu'minai sai aka hada shi da imani wallahu waliyul mu'minina kenan in kai ba mumini ba Allah ba zai jibinci lamarinka ba idan kana so ubangiji yake shigowa al'amuranka ya taimake ka ba zai barka hau hanyar bata ba ya zama kana hanyar shiriya ya maka albarka a dukiyarka ba zai bari ka ci ta haram ba ba zai bari ka kama hanyar bata ba to ka bi Allah din in dai ka kama hanyar Allah subhanahu wataala ubangiji zai dora ka akan hanyar shiriya Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah majibincin al'amarin muminai ne yana fitar da su daga duhu wannan wannan am ne fa duk wani abu da ka sani na tashin hankali ne ubangiji in ka jibinci lamarin sa zai fitar da kai a ciki ba wai duhu na kafirci kadai ba Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur a harkar kasuwa duk gunda Allah ya san ba za ka ci riba wallahi ba zai bari ka shiga ba in dai ka jibincin Allah ka rike Allah hannu bibbiyu wallahi ba zai bari ka shiga ba a halin tafiya duk gunda Allah subhanahu wataala a ilimin sa ya san zaka samu damuwa Allah zai fidda kai in an shiga tashin hankali Allah zai tsirar da kai in kuma ka shiga cikin matsala to ubangiji akwai abin da ya shiryar maka a matsayin sa na waliyinka Allahu waliyul ladina amanu haka kuma harka ta aqida da tauhidi Allah ba zai bari ka shiga cikin duhu na kafirci da shirka ba Allah zai jibinci lamarinka yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut amma idan mutun ya kafirce wa Allah kibin Allah to ubangiji sai ya zame sai ya bar shi da waɗanda yake ga su za su taimake su su za su taimake shi wa annal kafirina la la maula lahum kafirai ba su da majibincin lamari masala ta farko kenan masala ta biyu matsala ce ta ɗaliban ilimi amma a babin in karanta ta zan karanta ta su suwa su gane karatu wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah a cikin wa'azi da annabi ya musu shine sashin mu kada ya riki sashi malaman mu manyan mu su zama kaman alloli koma bayan Allah duk abin da suka faɗa kawai ya zama nassi mu zama yahudawa da nasarawa kenan ittakazo ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yahudawa da nasarawa fastocin su da malaman su sun mai da su Allah komai abin da suka faɗa kawai haka ne shi ake bi su halatta haram su haramta halal to kar mu zama haka a nan gurin akwai babban sako sakon ka'ida ce take cewa dalilun ala butlanil qawli bil istihsanil mujarrad alladhi la yastanidu ila dalilin shar'i ƙa'ida ce alistihsanul mujarrad alladhi la yastanidu ila dalilin shar'i akwai ƙa'ida ta alistihsan ƙa'ida ta alistihsan a nuna kyawun abu duk abin da za a nuna yana da kyau labudda an yakuna lahu mustanad dole ne a ce yana da wani dalili ƙa'ida kubra ta shari'a da ta yi supporting ɗinta to ƙarƙashin haka in dole yana da mustanad to hada yadullu ala butnanil qawli biwujubi qabuli qawli al-imam duna ibanati mustaradin shar'i wannan rafidawa kenan yan shi'a shine kawai limamin su idan yayi magana ba a duba dalilin ta kawai za a karba ne shikenan kaga kenan su ma anan gurin ittakazu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam la budda min al-mustanad ash-shar'i yustanadu ilayhi wannan ka'ida ce su sun gane bayani Allah subhanahu wataala yake cewa wadda ta'ifatun min ahli alkitabi law yudillunakum
wadda ta'ifatun min ahli alkitabi law yudillunakum na'am وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون wannan ita ce aya ta ƙarshe a karatun yau faɗin Allah madaukin sarki yanzu ba mun gama jin kiristoci da yahudawa ba gashi sun ƙi karɓa an ce a yi mubahala sun ƙi ƙarerayinsu duk an mayar musu sun yadda su koma garin su biya jizya to duk da haka fa ba wai zama za su yi ba yahudu baya zama shi sa duk fitintunin duniya wallahi ka samu akwai yahudu a ciki 11 september yahudu insecurity na duniya yahudu abu kaza na duniya yahudu riba da banking system da aka canja shi na zalunci yahudu capitalism yahudu justice da aka juya ya zama da duk abin da zai favorin manya tun ana tun ana 2575 yanzu an dawo 1585 yahudu jewish protocol wannan protocolati sihuniya a sihuni afwan wanda littafi ne an buga shi wanda yadda za a juya duniya shekara 500 ko 600 ko shekara kaza yana nan kuma ana aiki ana extracting daga ciki yahudu aljanna da ku suke ga za ku shiga ba sa so yahudu sai da suka yi tsari to nan qur'ani ne yake yake tunatar da mu mu musulmai mu kula da international economic system financial system wane ne system duk wa'annan system din mu yi kokari mu yi adopting system na islamic system in ba haka ba wallahi cikin wayo sai sun halakar da mu qur'ani ya gaya mana wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum burin su da'ifa min ahlil kitab wasu kace duka ake nufi duk da cewa an kawo min wanda aka ce min lil bayan ne ba lil jins bane tana nufin bayanin su ne gaba daya ba lit tab'id bane afwan li bayanil jins ne tana bayanin jinsunsu ne wadda ta'ifatun min jinsi ahalil kitabi law yudillunakum duk abin da suke nufi kenan su batar da ku wa ma yudulluna illa anfusuhum wa ma yash'urun amma duk kutun gwilan batar wanda suke yi ba su ba, ba ku za su batar ba kansu suke batarwa musulmi in dai ka sha aqida ka sha imani ka tsaya ka fahimci addini ka karanci addini wallahi duk inda aka zo za a batar da kai waddu law takfuruna kama kafaru yadda suka kafirce suna so ku kafirce fatakununa sawa'a ran kiyama ku shiga aljanna tare wannan system din wannan ka'idan da suke bi wallahi in ka sha aqida ka sha karatu ka zauna gaban malamai kana bibiyan karatarwar addini wallahi kai ba za ka shiga ba kuma alhamdulillah musulmanmu kaso da yawa Allah ya tsare su shi yasa tambayoyi da ake wa malamai za su tabbatar da wannan aya din cewa suna iya kokari wa ma yudulluna illa anfusuhum wa yashuruna wallahi ba sa fitar da kansu musulmai ba sa shiga rudanin sosai ana samun wanda suke shiga amma wasu da yawa Allah yana tsayar da su yadda zaka gane wannan shine cinike cinikakke ne da ake irin na network din nan ka zo ka shirya network ka yi ta abin nan internet banking abin nan menene kasuwanci da suke irin na linkage na wane ne na ka sayi kaza a hada ka da kaza a ƙarshe giya ake zubawa ka sayi dala a juya maka dalan a sati ka samu kaza za a yi caca da ita za a yi kaza ko bitcoin crypto me sunan abin daddanna wannan mining duk yahudanci ne duk hanyar abatar da kai ne ake yi duk da wasu sun fito suna cewa a'a wani international system ne na harkar kudi a lokacin da aka zo da rediyo ma a can baya aka zo da wane ne aka zo da waye duk wannan haka ne amma a irin waɗannan abubuwan da suke zuwa yanzu wallahi bai hude ko da wani abu ne na ci gaban duniya to fa sai ya saka nasa yasa bankin system har yanzu ya ki gyaruwa har yanzu akwai riba a ciki amma za ga musulunci ni ba za mu shiga iri kaza ba ni ba zan shiga kasuwa iri kaza ba yanzu jumia system din nan da irin su alibaba system sai da malamai suka yi research suka bada fatawa akai suka ce hukuncinsa hukuncin assalam ne za a iya yin sa to akwai su suna nan da yawa na abatar da mutane kayan abincinku a je a samu kamfani a roki kamfani a ce don Allah ana so ka ke sa naman alade ba san cewa in an roki kamfani aka sa naman alade musulmi in ya ci ba da sani ba babu zunubi tattare da shi tun ba a sani din ba a riga an saba da shi har lokacin da aka zo aka ce maka akwai naman alade sai ka ji an ce ai ƙarya ne ai mun jima muna ci mu ci gaba da ci sai ka ga akwai naman aladen kuma an ci gaba da cin wasu wannan duk aikin yahudu ne shi yasa Allah ya ce wadda kathiru min ahlil kitab Imam al-Qurtubi yake cewa ayin ta sauko ne akan Mu'adh bin Jabal da Huzaybah bin al-Yaman da Ammar ibn Yasir lokacin da Yahuda suka kira su abin nan da mutanen Banu Nadir da Banu Quraiza da Banu Qainuqa suka zo suna tare urudan su wai su koma addinin su kasan su suna da aiki da opportunity yanzu kirista yan dama karamin ya samu zai ce ka zama kirista amma kai da kake kan gaskiya kake kan addini za ka zauna da kiristoci shekara da shekaru ba za ka bujiro musu da addininka na gaskiya ba amma su ba su aiki da suna aiki da opportunitinsu don inda suka samu birbi za su bijiro masa da shi to duk da cewa sababin nuzul din akwai magana a kansa amma koma yaya ne ayar kwatankwacinta shine fadin Allah makin sarki wadda kafirun min ahlil kitab aikin da yahudu suke wa zai gaya mana adadin yahudawa na duniya percentage din nawa ne 0.2 ne fa how many million kenan in millions ake kirga su gara ma mutum ya sani yahudawan duniya gaba ɗaya na kirga su in millions ne ba wani yawa ne da su ba amma su ne kuma suka fitini duniya suka addabi duniya wadda kathirun wadda ta'ifatu min ahli alkitabi law yudillunakum so suke su batar da ku yudillunakum ay yuksibunakum alma'siyah birrujui an dinil islam su da su saka muku saban Allah ta yadda za a batar da ku akan addinin musulunci wal mukhalafati lahu shi yasa aka zo ana maganan auren jinsi LGBTQ duk wannan aikin su ne su sa ku kan sabo kun san me yasa aka kawo LGBTQ menene sunansa eh kun dai gane yadda na faɗa dazu na faɗa dai yanzu in yaki zuwa ma ba ruwana da shi an san me yasa dan fa a nuna maka yanzu zina ba ba wata abin damuwa bace yanzu kun ji ana ta maganan zina zina ta zance ba maganar luwadi yanzu ake ta yaka ba to ba wai dan su kawo a yi liwaɗi suka fi damuwa ba dan zina ta zama ba komai ba wa ake maganar zina yanzu yanzu maganar liwaɗi ake to cikin ajandan kawo ta shine a wautar da ku daga wancan babban zunubin da yake fatattaka al'umma yake kwashe albarkar al'umma yanzu ga wani abu da za a zo a yi ta yi a kawo lesbianism da kuma liwaɗi duk wani aikin yahudu ne lau yudillunakum shine yuksibunakumul ma'siyah يكسبون لكم يكسبونكم المعصيه بالرجوع عن دين الاسلام والمخالفه له زجاج yake cewa yudulluna kan yuhlikunakum su halakar da ku kuma yudulluna illa anfusahum wannan nafiyu ijab ne kansu za su halakar الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يهشرون وما يشكرون أي لا يعلمون بصحة الإسلام بسان جرم مسلم شيبا sidan haka suke ta wannan ayyuka din su kuma musulmai wawaye wayanda ba su san addinin musulunci ba su san akida ba ba su san karatu musulunci ba sai su ta biye su abubuwa na bata da yahudu suke kawowa da nasara suke kawowa wallahu ta'ala a'lam wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh